وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم assalamu alaikum ya jama'atar musulmi bayan godiya ga allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi muhammad ira da amincin allah ya kara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatu na fiqhu a wannan masallaci na wanda ake mallakabi da layin wadiri allah ya datar da mu ya bamu da sauki yau ina ji muna sha bakwai ga wata ku sha bakwai ga wata na takwas ubangiji allah ya karba mana ga mu ga ramadana kofa kenan muna windo saura shiga ta kofa ubangiji allah ya sa mu shiga cikin alheri domin matsaloli da damuwoyi da muke tunani ubangiji allah ya warware mana allah ka zaunar da mu lafiya kuma wannan darasi yana gudana ne ina ji yau shine na goma daidai wannan shine darasi na goma ana kwana ana tashi duk da ana samun tseko na wuta wani lokaci a wuce sati ba a yi ba ubangiji allah ya kai mu yau muna na goma allah ya cika mana burinmu na alheri kuma wannan darasi yana gudana a cikin wannan masallaci a ƙarƙashin ƙungiya na jama'atul izatu bi da wai kamatu sunna wanda shek ismail da bin zakariya ya kafa ubangiji allah ya ji kanshi da rahama waɗanda suka karbi ayyukokin zuwa yanzu ubangiji allah ya dafa mana baki ɗaya da mu da su duka allah ya mana mafita kusa da nesa wadda suka rigaye mu a wannan masallacin kullum muna musu addu'a ta alheri ubangiji Allah ya sa ayyukokin da suka yi ubangiji Allah ya hada su da ladan shi waɗanda kuma muke rayuwa yanzu ga mu ubangiji Allah ya sa mu ma a tuna mu cikin alheri a mana addu'a Allah ya datar da mu da alherinsa kuma muna ta'aziyya ma matasa ce kuma muna ta'aziyya duka wa kawunan mu na wannan bawan Allah da Allah ya karbi kwanansa Shafi'u direba wadda an dawo da shi ko shekaran jiya muka je aka yi sallan shi a aka yi sallan shi abuna ya mutu a abin nan a kudu accident din nan a lagos ne ba a lagos kuma ubangiji allah ya kaddara an dawo da shi gida kuma an je an sallace shi allah ya ji kanshi da rahama allah ya datar da mu da kuma sauran akwai waɗanda duk aka faɗa su ma kamar ɗan tala da sauran abun nan na gangaren nan shi ma accident din ne ubangiji dai allah ya karba mana wannan lokaci shine lokaci wadda allah yake zabawa bayinsa allah ne yake zabawa ayin kace mutum zai wuce sai ya ce maka a'a amma in Allah ya kawo lokacinsa ba yadda za a yi babban fatan shine Allah sa mu cika da imani Allah taimake mu ya ba mu da sauki ina ji darasin da za mu tashi shafi na sha bakwai ne wadda mun kwana a shafi na sha shida ƙarshen shafin ishirin kai ishirin da bakwai ishirin da bakwai shine inda za a tashi sabo mun kwana ƙarshe inda muka ƙare da hadisi wadda musulun ya ruwaito bi hasabi imri'in minar sharri wanda ana iya lasanta mutum daga cikin masu sharri na duniya an yi haƙira a kahu musulma da ya kaskantar da ɗan uwansa musulmi saboda ko ba sa kasan ba haushe wai ya ce wai jinin mu bai zo ɗaya ba kaman ba duk abin da yake na addini shi kuma shi ba shi damuwansa ba kenan kaga soyayya ba dan Allah ba masifa kenan amma daman mutum mai aikin Allah ne kuma yana son shi dan addinin ne zaka yi to ya kace wai jinin mu bai zo ɗaya bane da shi Allah ka rufa asiri to wannan yana ɗaya daga cikin wanda za a lissafa daga cikin masharrantan duniya an yi haƙira a kahu musulma da ya ƙasƙantar da ɗan uwansa musulmi sai aka gaya ma ga fasanarwa kullu musulmi duk wani musulmi ala musulmi akan musulmi haramu dan muhu jininsa haramun ne ya zubar masa wa irbuhu mutuncinsa haramun ne ya zubar masa wa maluhu haka haramun ne ya karbi dukiyarsa ba tare da tsari na addini ba Allah ya bamu da sauki to ga sabon darasi wa ƙala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari Allah masa rahama ya ce wa ya harimu alaihi zina ya haramta akan baligi ya yi zina wa nazaru ila ajinabiya da dawwama kallo ga wadda za ka iya aurenta ko ‘yar uwarka ko ba ‘yar uwarka ba ma wata lazzazu bi kalamiha da jin daɗin magana da ita wa akalu amwalin nasi kuma haramun ne ka ci dukiyar mutane bi gairi ɗibi nafsin ba da sauransu ba wa akalu bi shafa'a da ci da ceto haka ba haushe yake bada ko au bi dini ko kuma ci da addini duk a gaba zai fassara mana kuma menene wa'annan din wa ta'kiru salati an auqatiha da kuma barin sallah akan lokacinta wala yahillu lahu suhbatu fasikin kuma baya halatta a wurin baligi yayi abokantaka da fasiki wala mujalasatuhu li ghairi daruratin haka ba zai zauna da shi ba ba tare da wani laruri ba wala ya ɗulubu ridal khalqi ba a neman yardan abun da aka halitta fi ma yuskhidul khaliqu kuma mutum ya saba wa wanda ya halitta ba a yin wannan Allah ka bamu da sauki sai ya ce albayan wanda ya sharha littafin sai ya ce amma zina wan nazaru ila ajnabiyya ka ga zina da dawwama kallo ga wanda zaka iya auranta wa talazzuzu bi kalamiha da jin daɗin magana da ita fala yahillu shay'un minhu ba wanda ya halatta ɗaya ka aikata shi kana baligi ai ya gama ma magana ko sai ya ce ƙala ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki wala ta ƙarabun zina karka kusanci zina li'annahu saboda shi zina ai annahu kana fahishatan wa maƙatan wa sa'a sabila ya ce ya kasance alfasha ne abun ƙyama wa sa'a sabila hanyar zina ya munana munin yanzu misali da aka yi zina aka samu ɗa ko aka samu ɗa hanyar bai munana ba wannan ɗan kan katse masa hanzari duk yadda ya kai ga girma duk yadda ya kai ga daraja in ya tuna babansa ba ta gidan aure ya sa a yi sanadin samun shi ba an samu masifa ko ba samu ba kaga hanyar ta yi muni ubangiji allah ya shirya mana allah ka bamu da sauƙi wannan dokoki da ake sanyawa ana yi ne don kama wa kanka adalci karka afka cikin bala'i ya alamu ka'inatal a'ayuni Allah ya ci gaba da cewa ya alamu yana sani ai masani ne akan ka'inatul a'ayuni ita ce mai maha'inciyar ido wa ma tukhfi suduri da abin da ake boyewa cikin kiraba mutum yana satan kallon 'yar mutane ko matan mutane yana ta satan kallo ba yana zaton ba a ganinsa ba to Allah ya ce ya alamu ya sani ya san abin da ake da wanda zai yi yattaral yawa ya hango mace daga nan ya gama kallon gaba kam sai ya jira sai kafin mata iso sai ya kalli nan eh ba za ta wuce ba to sai ya karasa shi kenan shi a burinsa burinsa ya cika to Allah ya ce ya san ka to me ba shi ya halice ka ba Allah ka ba mu ikon tuba na sawai ƙala alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce kama ja a fil hadis kamar yadda ya zo a cikin hadisi ya ce kutiba ala ibnu adamu ai an rubuta a kan ɗan adam kutiba ala ibnu adam nasibuhu minas zina an rubuta a kan ɗan adam sakamakon yin zina ta yaya sakamakon yin zina sai aka sassa ai ba zina ana yin shi lokaci ɗaya ba ne akwai kallo a ciki akwai jin magana a ciki akwai taɓawa akwai tafiya ko babu ne to shi ne wannan zai gaya ma to kutiba ala ibnu adam an rubuta akan ɗan adam nasibuhu wannan ai zinan da ido ne zai yi ta ya ƙare wani zai yi zinan da hannu ne wani zai yi zinan da kafansa wani to shi ne abin da ake nufi anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fahuwa mudirikum zalika la muhalata ba makawa dai in ba a tsare dokokin Allah ba to sai mutum ya samu kansa daga cikin mazinata da wannan layi al'ainani ya ce idan duna guda biyu suna yin zina to ne ne zinansu sai ce zinahuma an nazaru zinansu shine kallo ai a can ya ce ma karka dawwama kallo gawa ga wadda za ka iya aurenta misali wadda ba me muharrama ba ba a dawwama mata kallo ai shine dawwama kallon shari'a abin soyayya abin da ake nufi kenan wal waz wal uzunani sai ce kunnuwa ma suna yin zina zinahuma zinansu su kuma al istima'u ji e ba burinka sai ta ma magana ba to shikenan in har aka kai maganan ba burin ka dai ai maganan ba eh kai maganan ina to ka ebi naka rabon kai ma na ji da kunne shi ma kuma zina ake rubuta masa in asalin zinan za a rubuta masa ɗari to shi kuma sai a rubuta masa 25 kuma sunan shi zina shi ma in ji manzon tsira sayyidul wara sallallahu alaihi wa sallam Allah ka datar da mu ka babu da sauki wal lisanu yace harce shi ma yana yin zina mene zinahu yace zinansa alkalamu shine magana ba shine burin ba yawa sai ya tare ta ya mata magana ai na lafaza ta eh ka yabi rabonka kenan na zina wannan shine abin da ake nufi wal yadu hannu zinaha zinan hannu ha da yace maka hannu yana nufin da larabci mace ce shi yasa ya kawo ta a sigan mace yace zinaha batsashu shine damka ko shafawa ko tabawa eh aje ba dai burinka ka taba jikinta ba to ka taba to kuma ka aibi rabonka na me na zina Allah ya bamu da sauki warijulu haka kafa zinaha zinan kafa kafa ma mace ce da larabci shi yasa yace zinaha zinanta huda takawa zuwa wajen da za a yi wal qalbu ya hawa wa ya tamanna zuciya ita kuma ita ce take buri take begen abu yayyu kenan ji kunne tabawa in wayannan cikacikan sun haɗu mai saddakawa gaskata komai ya kan kama shi ne wa yusaddiqu zalikal farju aw yukadhibu a abin da zai tabbatar da eh zina ya cika cif shine ko ayi ko ba ayi ba in rabon ji da tabawa da gani ne ya kare ba ayi ba yi zinan farji ba to shikenan in kuma har an je har ƙarshe to abin da zai gaskata ko ya ƙaryata an ba a yi ba shine farji Allah ya ganar da mu Allah ya bamu da sauki to wayannan su ne ababa wanda me ya ɗauko maka waɗancan kalmomi guda uku ya fassara maka wannan gaban matsaloli da ake samu ta rayuwa akwai maza akwai mata duka wata ita take ba da ƙofa da dama wata kuma iyayenta ne suka ba ta ƙofan haka ɗin duk wanda ya za ta sa kafa ta fita bai san inda ta je ba ita ma mata bata san inda ta je ba ta je ta dawo ba ruwansa yau karfe ta nawa ta dawo yaushe ta fita a gida ba wani sani ba komai wannan shi ya bada lasisi yayi ayi amma ta tabbatar ana dawowa gida babanta na dawowa zai tambayi mamar ina wance to za ta shirya abinda za a yi ai in ma aikanta za in ma mene je ki dawo yanzu babanki ya kusan dawowa in an samu makiran uwa kuma sai in ita ce ina wance ta na aike ta ba shikenan ba sai kai shiru amma idan matsalar ta dawo kuma sai a dawo a danganta da baban kaga masifa ta zo kenan Allah ka bamu da sauki wani fa masifar sa bata da matansa da komai amma in mace ta zo shagonsa to to an gama ya ja ta da wancan magana ya ja ta ita ma ta ja shi da wancan in an samu shaidanu guda biyu shikenan me sai tafiya ta tafi zaka ji kuma ana yayatawa mace tana cewa ni ba zan je shagon wani ba ai wane to akwai wani abu a ƙasa kenan ko babu haka za ta faɗa ne ba za ta faɗa haka to wannan masifa ubangiji Allah ya raba mu da shi ya hayyu ya kayu Allah ka zaunar da mu lafiya a ƙasa ya gama wancan magana sai ya ce wa amma akalu amwalin nas kaga cin dukiyar mutane bi gari ɗibi nafsin ba tare da son ransu ba yakunu imma bi gairi marbati ashabiha zai iya yiwuwan a ci dukiyan ba da yardan mai ita ba kalgasbi kaman kwace mutum ya goya wabce ma waya yi gaba e to ai kaga baka yadda ba aka ci haka ne ko kuma wata'addi da ta'addanci abu a fi daga ma adda kawo abin da yake jikinka da makamantansu wal khiyana ko ha'inci wal khadi'ati ko kuma yaudara abu a yaudare ka kana ji kana kallo kuma kasan za a wuce ma da dukiya ba da son ranka ba kuma ba a samu ne wasariƙa ko sata wal hirabati ko kuma hiraba shine a ɓoye abu kuma ka nemo ka binciko mai abun ma bai sani ba sai abu ya ga abu babu an ɗauke wa ma ashbaha da abun da suka yi kama da haka ai kaga ba yana so bane aka yi ko yace wa imma bimarbati ashabiha ko kuma a'a da yardan ne abun amma ba yadda ya iya kamar yadda mutum yake cewa ai Najeriya ne eh sai ka gafa yadda za a yi ko rasiti ake rubutawa abun dubu ɗari ne sai a rubuta maka dubu casa'in in ka ce to ya bai cika ba ce Najeriya kenan ai ba a samu matsala ba sai ya ce to gashi ko kuma a'a ka sani abun da za a rubuta ma a rasit din naira dubu hamsin amma abun da za ka bayar dubu saba'in ya ce to ya za a yi najeriya ne ba haka muke faɗa ba to yanzu misalin kenan allah ya sauwaƙe najeriya kan lafiyan ta kalau dai yan yayan yawwa ubangiji allah ya ba mu ikon gyarawa kafin mutuwa ala wajahi riba shine kaman ta fiskar riba ya zo bashin kuɗi ya ce yana son bashin dubu goma ya ce to za ka kawo dubu sha biyu to bayan da ya iya matarsa ne a asibiti ko wani abu makamancin wannan bayi da halin da zai san yadda haka iya wannan din kawai shi iya abin da zai iya kenan kuma ya ce to a bashi a ya yarda zai bayar ko da bai yarda zai bayar ba za a bashi ba mun gane wannan magana Allah ya ganar da mu wash wal war rashawa ko kuma rashawa cin hanci da rashawa kamar yadda ake faɗa shi ma aito a bayar da ya iya an kama ma mota babu wani ba mota ba mutum ma an kama shi an ce ma beli kyauta ne gashi nan ma a rubuce a ko'ina haka amma kai goma beli ya ce ma dubu biyar dole kuma sai ka bayar in ba ka ba a in an yi magana ce to ba sai ya tafi rubutun ba ga rubutun ya bashi ba ba ka ke yi ba to kaga ba da zai yi dai bayar dole wannan ita ma ba masifa ba ce au mari ko kuma abin nan caca nau'i ne na caca ko mu ce lido ko karata ko wani abu makamancin haka bi jami'i anwa'ihi kai da dukkan nau'in shi na cacan ai caca a sa kuɗi wannan ya sa kuɗi a sa in an yi an ci wannan to kaga ai ya yadda ya bayar ai kaga da yaddansa aka yi amma ba hanyar kwarai bace ko aw hulwanul kahin ko kuma kuɗin boka kuɗin boka haramun ne kamar yadda ka san ka sha giya idan aka baka ka ci kuma ka sani wannan shine to ka gaya mun kuma yadda bokancin zai zama har wani allacacce kuɗinsa ma ya zama masifa bale kuma me au muhurimul bagaya ko kuma kudin karuwanci ka san karuwanci take yi ko a gidan babanta take amma ka san ba sana'ar da take yi amma kuma ita take ci da gidan to suna cin haram kamar su shagiya Allah ka bamu da sauki au ma ashbahaha ko abin da yayi kama da wannan wa akalu wa kullu haramun dukkan wannan abun da aka lissafa maka haramun ne manhiyun anhu an hana shi wa qad jaa fil hadith anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ya buga a hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce man in qata'a mali imri'in duk wanda ya karbi kudin wani mutum muslimin musulmi bai gairi haƙƙin ba tare da haƙƙin komai ba kaga an lissafo abubuwa da na yadda da wanda ba na yadda ba to yanzu misali to mutum ya karba hadisin ya hada su duka guda biyu kenan laqiya Allah wa huwa alaihi gabbanu zai hadu da ubangiji yana cikin fishin sa ai dukiyar nashi ne tunda nashi ne to yi mar aiki man ya biya ka in kuma ba aiki zaka ya biya ka ba to me ka roke shi sai ya baka wani ina da matsala kaza in dai kana da dama ka tallafa mini to ba ka gama ba in ya ce ma Allah kiyaye hanya sai ka Allah ka ce amin in ya dauka ya baka alhamdulillah ba shine bai ya maganan ba to amma kuma ka yi mar wala wala ka karbi dukiyarsa an hana wannan Allah ka bamu da sauki rawahu tabarani wa ahmad wa lafzul lahu wa amma akalu bi shafa'a kuma ya gama wannan mafa sai ya ce ma akalu bi shafa'a ci da ceto kamar yadda bahaushe yake faɗa sai ya ce au bi dini ko da addini fa huwa min ba ya dauko guda biyu ba makota ne ai min babi akali amwalin nasi bi baɗili shi ne wani ƙofar da mutum zai ci dukiyar mutum ba tare da yadda ba tare da me ba tare da hanyar alheri ba shi baɗil da barna kenan zai ci dukiyarsa da me da barna fal'akalu bi shafa'ati sai ya ɗauko ma ɗaya daga cikin biyu ɗin ya ce ma kaga ci da ceton huwa ma ya akhuzul insanu min gairihi shine mutum ya karbi dukiya daga wurin waninsa ala an ya shafa'a fihi lighasibin shine zai taimake shi ga wani wanda ya kwace masa kuɗi kai ne aka shiga gidanka aka ɗauke maka mashin sai ka je ka samu wani wanda ake ce da shi wai malam ka ce masa to an ɗauke mun mashin jiya ya ce a mashin ɗinka tana kusa ba ta yi nisa ba ba da dubu hamsin ka gani kaga azaba guda biyu an sace ma mashin kuma shi ma zai sace ma kuɗi kaga wannan masifa ce babu wani mutumin da aka ajiye shi aka ce shi aikin sa kenan addu'a babu shi wallahi banda musulunci kam alaba shi dai ina ga kana fama kana ta karatun qur'ani yanzu ce ma wani ya taimake ni da addu'a mana misali ko kana wani aikin alheri na zo na ce maka wani taimake ni da addu'a ina son kaza yau in kuma na dau wani abu na baka ganin dama na wannan ganin dama na sunan shi sadaka na maka ko amma a yanke maka kaman wanda zai ma sana'a a wannan banda a musulunci kam sai dai kuma dan adam ai ba yadda za ka yi da shi idan ya ce ma aikinsa kenan ba za ka ce mara lokacin da ka ce masa haramun ne ya ce maka sai yaya to me zaka ce da shi babu ai Allah ka ba mu ikon gyara kafin mutuwa shine sai ya ce maka mutum ne zai taimake ka kana gani wani ya kwace ma dukiya ko kuma wani mai ko barawo kamar yadda na lissafi ko barawo ya shiga ma gida ya dauke ma abu kuma ka je wurin kace mar to an dauke mun kaza ya ce ma to ba ni kaza zan ma addu'a kaza za a samu Allah ka bamu da sauki wa akalu biddini ya gama da wannan fa wa akalu biddini yace ci da addini kuma huwa masalan tazahuru bil istiqama wal islahi a zahirance zai nuna cewan aikin addini ne kawai nashi kuma gyare-gyare ne a addinance amma bai da sana'a to ya zai ci abinci tunda bai da sana'a aikin addini an san dai addini ah to an jima ce maka muna neman taimako za a yi kaza ko ba shi bane to neman taimako za a yi kaza kan to babu kudin ya za a yi ta ya zai tafi haka zai yiwu ne ba zai yiwu ba ba zaman ka shugaba ba ba zaman ka kowaye kake dole ne ka zama kana da sana'arka wanda ne kake cin abinci a ciki duk annabawan nan fa da suka zo suna da ayyuko kowa na da aikinsa kowa na da aikinsa daga kafinta sai makeri sai kaza in ba annabi zai zama haka to kai wani shugabanci za ka iya wuce nasu akwai ne babu wajibi ne ya zama kana da sana'a ma'aikacin gwamnati ne eh da sana'an saratiban a cikin ma'aikatan gwamnati akwai mai bayin fulawa ko babu ne akwai ina ba sana'a ba kenan to ya ba zai zama kana da sana'a ba kuma ka ce za ka yi addini a zauna lafiya kalau ai ba zai yiwu ba ba zai taba yiwuwa ba wannan yadda za ka ci abinci haka addini yake bukatan ka tura shi in kuma ka zama baka da sana'a to da shi addinin zaka ci shine ci da addinin kenan amma mun gane Allah ka ba mu ikon gyarawa yace bitazahur shine a bayyana a bayyana karara bil istiqamati wal islahi ya tsayu a harkan addini yana ta gyare gyare harkan addini kawai ihtiyala ala amwalin nasi amma akan dukiyoyin mutane yake ta rayuwa amma mun gane wannan babu yadda bai yi tuwai to me zai yi bai da sana'a ba sai wannan ba eh to ko ina ka ganshi a gaba ko ina ka ganshi a gaba amma me babban burinsa gina me kansa babban burinsa gina me gina kansa ba gina addini ba wannan ma haramun ne fayuda li zali fayuda li ajalihi sai kaga ana bashi dukiya don wannan aiki din wa turja tijaratuhu wanda kuma shi yanzu misali yazo ya ce to ina neman kasuwa na ne daga ta danyi kasa kasuwa na ta yi me ta yi ƙasa na so farfado sai ya ce to Allah ya ba mu sa'an Allah da za mu zauna za mu sauke maka akwai aikin da za mu yi akwai aikin da za a yi amma ba kasuwa iya ba shi ba kasuwa iya ba in karatun qur'ani ya iya to ɗaya sai ya kasance kai kana kasuwa shi kuma kana ciyar da shi ka je ka buga ka buga ka ce a akwai canji akwai canji akar makallahu sai ka ajiye masa nashi sai tafiya eh wannan din kan zai dan abun nan sai an hada da yanka fa dan akwai matsala a hanyar a matsala kan dole samu mana hanya dole ta samu matsala ya ba za ta samu matsala ba Allah ka tausaya mana ya Allah wa wa me wa turuji tijaratuhu li ajalil barakati kana ta fama don neman albarkan shi wanda kake tamar magana din nan mazu'umati wanda ake rayawa za a samu idan ya ma addu'a komai zai zama normal wa huwa ma'a zalika jahilun muharifun kuma bayan haka din jahili ne a layin ba dan kasuwa bane ka zo ka same shi kace kasuwanka yayi kasa to wani shawara zai baka ma shawara ce in shawara zai ba babu shugaban yan kasuwa ne a kasuwa akwai na sai je nemi shawara a wurinsa shi da dan kasuwa da dan sa'i amma babu laifi ka ka samu mutum ka ce masa wani sani a cikin addu'a naga al'amuran nan kan suna suna caccabe mun ba haka nan abun nan ba ce ubangiji Allah ya baka sa'a Allah ya warware maka matsalolinka bai ma addu'a ba neman addu'a ba haram bane fa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya je ma inda a tafi umra sai ya ce latan sana fi du'a kar ka manta da mu a cikin addu'a ka to me zaka roƙa wa annabi amma ya yaka ne dan me dan na baya amma mutum ya zo ya ajiye ya ce shi aikinsa kenan yin addu'a akwai aiki Allah ka bamu da sauki ƙala ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki ka karkar maka ce masa wai ya faɗa ma da ka ne wanda ya kawo maka ya ɗaure ka fakalafa min ba'dihim khalfun yace wa'ansu za amai wanda za su zo yanzu suna mutanen da suka zo suna ta fama suna karanta addini suna maluma na kwarai yanzu she abin nan saddauna su sheikh mahmud gumi saddauna a na taba ji sheikh mahmud gumi da kanshi ya ce wani lokaci da ma'aikatan aikin a da suka tafi aikin hajji tare sai saddauna ya ga yadda mutane suke yi a wurin jifan shaidan wani ya dau gungume min dutse wani ya dau takalmi wani shi ya batar mun da dana gararau ya ce yayi haka ya ce to gashi nan da ya ce to yanzu ya zan kullo abin da ya ce to mu bari he mun komo gida har a filin jirgi ma haka ya dinka maimaitawa shek mahmud gumi ya ce da ya dawo sai ba shi ba na karantarwa ba sai ya dau malami guda daya a cikin salaransa to in baya aikin yaya za a yi ba dai da addinin zai ci ba kenan to amma kuma yana aiki sai ya ce ya dau malami guda gashi shi bai na wa'adin amma ya dauki malami guda daya da salaransa zai dinka biyan sa saddaune ɗan maluma guda biyu aka yi bot ɗin alhazai farkonta kenan yau ba ta yi tafiya ba a wayarwa kai wa alhazai to wannan shine ake nufin aikin ai da sun tattare sun zauna su ba sa sana'an to ya za a yi addini ya ci gaba zai ci gaba ne ba zai ci gaba ba ashe dole sai kowa yana da sana'a dole kuma sai kowa ya san inda yake samun kuɗinsa ba zai yiwu a ce na addini ne naka ba ba zai yiwu ba wannan sam Allah ba shi wannan kuma wani abu ne wadda a aka ga ya cancantan wane eh wane eh wane liman ne don haka ga azumi ya kawo jiki mu saya masa shinkafa mu bashi ko mu sayi magi mu bashi ko mu ce masa sannu da aiki wannan kuma wani abu ne ihsanan amma a ce a'a wannan kan za mu gina masallaci a ginin masallaci akwai nawa za mu yi za mu yi kaza a ciki akwai nawa ba shine ake nufi ba ba shine addini ba addini shine ka kawo naka na kawo nawa mu kawo namu su kawo nasu mu hada mu gina shi ya tashi in mun ce duk za mu tattaru mu makale a jikinsa to suwa za su daga shi kaga babu kenan sai ce ma to fa khalafa min ba'dihin khalfun warasul kitaba yace a bayan mutane na kwarai sai aka samu waɗanda suka zo suka gaje wannan littafi din ya akhuzu arda ya akhuzuna arda haza adana ya ce suna karɓa daga wannan tagomashin duniya ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani hadisi ya ce za ka ga mutum ya wayi gari mumini wa yumsi kafira sai yammaci ya zama kafiri ha sai ya kai yamma yana waye yana mumini amma wai su bihu kafiran sai ya wayi gari yana kafiri to me yasa sai annabi ce yubi udinahu bi ardin min ad-dunya qalil suna sayar da addinin sun addinin sun ne da ta gomashin rayuwar duniya kadan duk dukiyar da aka baka a addinin a rayuwar gidan duniya wallahi in baka yi na kwarai ba ran da ka mutu da he ka ce da ba a baka ko sisi to ka sayar da addinin ka dan wannan kuɗin Allah ka bamu da sauki wa yaquluna kuma gashi abin da za su dinga faɗa sayughfaru lana a wannan kan ai ba wani abu bane dan mun ci wannan ba komai bane dan mun ci wannan ba komai Allah zai yafe mana wa in yatihim in kuma wani ma ya sake zuwa ardu misluhu kaman wancan din da suka faɗa ya akhuzuhu sai su ƙara karba su ci gaba da ci kaga ba su da sana'a kenan ko Allah ka ba mu da sauki alam ya akhuz alaihim amma ba mu karba daga gare su ba misaqal kitabi misaqul kitabi bi ma'ana alƙawari na wannan littafi in zaka zan malami ka zan mai sana'a in zaka zan malami ka zan mai kiyaye haram in zaka zan malami ka zan mutumin kwarai ba a karbi wannan alƙawarin ba Allah ya kulu Allah ya kulu alallahi illal mai illal haqqa kar ku faɗi wani abu game da ubangiji sai gaskiya wa darasu ma fihi kuma sun sani ba shine inda zan take ba wai ban sani ba a'a wa darasu ma fihi kuma sun sani wa darul akhira gida fa na lahira khairul lil ladina yattaqun lil ladina ladina yattaqun yace shine yafi alheri game da waɗanda suke da imani gidan lahira yake ginawa ba na duniyar nan ba in zai kwana gidansa ba a ci ba zai yaya ba a ci ba sabon nan fa kai abu furaira an ce yana tafiya wani lokaci zai faɗi saboda tsabaragin yunwa shi ba son ya yi kuɗi ne yana so ma'aikata na musulunci da hadisan su ya goyo maimaye ka yanzu shi kake amfani da su wani yadda ya yi karatun har hadisan suka zo zuwa gare ka wallahi in ka ji abun sai ka yi ta kuka saboda me saboda wahalan da ya sha kawai amma kuma gashi kai kana karantawa kana cikin AC akwai wanda zai zo bayi da kuɗin sayan littafin ma amma in ya kodago ya samu kuɗi sai ya zo ya bayar a laburare a bashi ya kwana sai ya duba littafai da yake yana rubuta abin da ya rubuta ya fita da haka fa abubuwan nan suka dinga zuwa suka same ka addini ka gan shi lafiya kalau to ya ba za ka yi hakuri da abin da Allah ya raba- ya yanka ya baka ba babu laifi ai malami ya nemi sadaka ha ya nemi taimako wani eh ban da kaza dan Allah ba ni bashin kaza in ka samu kuma sai ka gamar ba shikenan ba ko ba nan mu karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da- da wani ya- wa yahuda yazo ya ce mara kudin sa yake so ba kuma a tsakanin sahabbai ya kai da shi cakko mai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ba yahude ne yace ya yace lokaci yayi kudin sa sai na umar ya cire takobi zai wuce da shi aka ce a lokacin da aka rubu kudinsa ba takobi eh don haka aje wa turmali a ɗau kudin shi a bashi a mansa kyautan dinare 20 daga musulunci wannan aka ce kuma sai na umar kai zaka je ka bashi ka gani ai turnuku ya haɗu kama hanya aka je da ya ɗau kudinsa ya bashi da ya ɗauko na musulunci ya ce wallahi ba da da annabi ya yi magana ba da kanka ba nashi ba ne ya ce ta kai baka sani ba mun karanta a littafi cewa abu ɗaya ne ya rage mun in tabbatar annabin da gaske ne ko ba annabin gaskiya ba ne haƙurinsa an ce duk duniya ba wanda ya kai haƙuri to ni kuma na gwaggwada duk abin da aka gwaggwada da shi amma ban ƙare na haƙurin ba sai ya zo ya ci bashi na sai ya ce to na samu hanya yanzu waye ne za ka zo cikin almajiransa ka takwame shi dai a zauna lafiya don allah waye za a yi wannan amma kaga ya ce to ka je ka ce masa na ce ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah to ba shikenan ba an gama yanzu ba fa duke ba fa maganan kuɗi ake ba shi kanshi ma na musulunci ne kyakkyawan hali bai da kyau ne la Allah ba mu ikon gyarawa kawai wa qala rahimahullah ya fa gama ma wancan aikin mai littafin hadari ya ƙara cewa wa ya harimu alaihi ta'kiru salati ya haramta akan baligi ya jinkirta sallah an auqatiha daga lokutanta wala yahillu lahu suhbatu fasikin baya halatta yayi abokantaka da fasiki wala mujalasatuhu li ghairi daruratin ba kuma ba- ya zauna da shi ba da laruri ba a'a wannan ya haramta a gun baligi wala ya tsulubu ridal makhluqina ba a neman yardan abin da aka halitta bi suhuɗil khaliqi don a saba wa wanda ya halitta ne qala subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komai yace wallahu wa rasulu wallahu wa rasuluhu Allah da manzonsa ne a haƙƙu an yurduhu in kanu mini in dai ka kasance mai imani to dan Allah baka nema da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kaza annabinsa ne ya faɗa ba shikenan ba ka gama mutum duk kinkan sai dai ya ta kinka in dai tsakaninka da Allah lafiya kalawai ka huta ka huta amma ka zo ka tsaka wai dole kai sai an so ka ai annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma haka ya bar gidan duniya ta ma wa'ansu ba sa son sa me yasa saboda abun da ya faɗa bai dace da abun da ransu yake so ba ba shikenan ba to kai ma in dai zaka faɗi addini to akwai wanda shi kuma fa a duniyar nan kai ka wahalar da shi kan kawai yana cikin damuwa da kai zai ma ƙarya zai ma ƙage zai ma komai zai yi Allah ya sauwaƙe ba mu da sauƙi albayan mai littafi ya ce mai sharhan littafi ya ce ya'ani annahu abin da ake nufi da takiru salati dinnan la ya juzu lil mukallafi baya halatta a wurin mukallafi baligi kenan an yi akhirar salata ya jinkirta sallah an auƙati ha daga lokutanta faman fa'ala zalika to duk wanda ya aikata haka bi haisu lam yu'addaha fi waqati bai ba da sallah a lokacinta ba al-ikhtiyariya al-ikhtiyari wanda lokaci zaɗaɗɗe wala daruri haka bai yi ta a lokacin daruri ba bi gairi uzurin ba tare da wani uzuri ba makabulin karɓaɓɓe ba faƙadi a sa rabbuhu haƙiƙa ya saba wa ubangijinsa wa a ta baban ya fito ta wata ƙofa kaba'iran na kaba'iri minal kaba'ira- minal kaba'iri babban ƙofa ya buɗe daga cikin ƙofofin kaba'iri warta kaba jarima to fa ka gane warta kaba jarimata ya fara hawa matakayyan fajircewa kubura kuma fajircewa mai girma wa kana min jumlatil hawa wa, wa min wa kana na ku na wadan goge mene a wurin ne tayyib yace wa kana min jumlati haula'i ya kasance an tattara maka dukkan waɗannan mutanen allazina wasafahumullahu fi qawlihi wanda Allah ya siffanta shi ya siffanta su a cikin fadin sa ga abin da Allah ya faɗa fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata yace daga baya waɗanda suka zo suka yi aikin kwarai sun wuce sun koyar da sallah sahabbai tabi'ai wa ana ta tafiya ana ta tafiya to za a samu wa'ansu kuma fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata su kuma babban damuwar su to zartar da sallah su rike ta kawai su yi yadda suka ga dama wattaba'u shahawat suna ta bin son ransu sai lokacin da suka ga dama su yi sallah fa sawfa yalqauna ghayya to kace da sannu ka gaya musu za su shiga wata wuta sunanta gayyu an ce wai wai da ya ji fasaufa ya laƙauna gayya ya ce tab Allah sa da su a cikin gayyan ya zaci gayyan wata bai san wuta bace a ciki Allah ka datar da mu ka bamu da sauki wa an sa'ad bin abi waqas yanzu da aka yi magana lokaci ai a gurin baligi wajibi ne ya dubi lokaci lokaci ya ɗauko ma tun daga azahar a ce ka ɗauki azahar farko yaushe ne farkon lokacin azahar zaɓaɓɓe yaushe ne ne laruri farkon lokacin sallan azahar zaɓaɓɓe shine rana daga riya gusa daga tsakiyar sama zuwa har inuwan kai kai daidai da tsawonka sai ka gwada ka ga a ƙarfin agogokan nawa zai kama ne daga nan inuwa ya kawo daidai da tsawonka to daga nan an fara la'asar kuma zaɓaɓɓe azahar zaɓaɓɓe ya wuce sai me sai laruri daga nan kuma har zuwa rana ya zama ya yi fari tas ja bai shiga ba baya da zafi za ka iya kallon cikinsa amma kuma bai sauka ja ya shigo ba har zuwa nan shine zaɓaɓɓen lokacin sallar la'asar kaga zaɓaɓɓen sallar azahar zuwa inuwan kai kai daidai da tsawonka zaɓaɓɓen sallar la'asar shine daga wannan lokacin inuwan kai ya daidai da tsawonka har zuwa rana ta fara tas ja bai shiga ba haka gwada da agogo karfe nawa misali wannan kalanda da aka yi an komi an rubuta maka don faka gane ne to azahar da la'asar sun tafi cikin laruri har yaushe rana ta faɗi rana ta yi mai rana ta faɗi rana tana faɗuwa sun zama ramako kaga ka huta mangariba fa mangariba rana tana faɗuwa daga ganin idonka shikenan gwargwadon ka zo ka sallace ta mafi nisan lokaci malama suka ce mai janaba ya wankan janaba ya fito ya sallah ya kabarta sallah ya ce assalamu alaikum zaɓaɓɓen lokacinta daga nan ta shiga laruri isha'i daga shafa'i ya wuce shafa'i shine jan da yake yamman nan maluma suka ce tsakanin mangariba da isha'i mafi karancin a mafi saukin lokaci a samu awa daya a samu me awa daya shafaki ya wuce daga shafaki ya wuce sai mai zuwa har kashi ɗayan uku na dare na farko in ka gwada da agogo za ka gane yanzu ya kusan karfe goma da minti da saura kwata ya kusan haka shine ka ɗauki kashi ɗaya duk lokaci ne zaɓaɓɓe na sallar isha'i mangariba da isha'i suna tafiya wurin laruri daga wannan lokacin da ya zama ka ɗau kashi ɗaya na farko na daren nan har alfijir ya keto alfijir na ketowa to sun koma mai ramako sun bar laruri yanzu sa'o'i guda biyu a yan lokuta guda biyu ka kasa dare kashi uku ɗaya tsakiyansa ɗaya farko ɗaya tsakiya ɗaya ƙarshe an ce ma ka ɗau ɗaya ba saura guda biyu ba tun daga karfe goma nan ka yi ta lissafi sha ɗaya karfe ka cire hurhudu sau biyu takwas za ka cire aiko laruri kashe fana mai na mangariba da isha'i alfitir na ketowa sun zama ramuko sai mai sai asubahi asubahi me ne lokacinta lokacinta shine har rana ta gari yayi fari tas rana bata fito ba shine ka kai gaya lokacinta tun daga mai galasi duhun dare fa alfijir na ketowa tun daga wannan lokacin har za ka iya ganin mutum ka ce wane ne wannan kana lokaci to yanzu tsakani da Allah in ka lura da waɗannan lokutotin yaushe za a samu matsala aka baka dama cewa yanzu in baka da me in baka in ka samu matsala a cikin lokacin ta zaɗaɗɗe to lokacin ta na laruri daman ai laruri aka ce shi ya kawo ka wannan lokacin amma a ce zaɓaɓɓen lokaci ya tafi laruri ya tafi duka kuma kai ba kai sallan ba sai ka jira ba wani na abu ba wai ina aiki barin ƙarisa yaushe za ka ƙarisa ai sai kabari wannan yanzu wanda ya rasu nan ka ji burinsa ai ita yala ba za ta ɗau burinsa ba amma kuma me lokacinsa ya yi Allah ya katse masa duk wani abu dama ya ce babu wani abun da zai cika burin ɗan adam sai ƙasan nan Allah ya karba mana ya ba mu da sauki to wani lokacin ya dan koya ne wa'an nan ne ko wa'an sa'ad bin abi waqas nan ne kala radiyallahu anhu sa'altu rasul sallallahu alaihi wa sallam akan maganan jinkirta sallah sai ce na tambayi annabi muhammad tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi an waqati an qaulillahi azza wa jalla game da ubangiji da yace fawailul lil musallin azaba ya tabbata ga masu sallah allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke a game da sallan suna yi ta yanda suka ga dama qala sai annabi ya ce da shi humul ladhina yu'akhkharuna ha an waqatiha yace su ne waɗanda suke jinkirta sallah a lokacinta kaga an gama da kai ai Allah ka mana mafita ya muke da lokaci ne da saura minti hudu kadai minti hudu to da 25 da 29 ne saura minti hudu kenan to yana ganin sai mu ajiya nan Allah ya nuna mana wani sati sai mu dora in akwai tambaya sai mu cika ta minti hudun da shi ubangiji Allah ya sadar da mu da alherinsa raba mu da matsaloli ya kare mu daga sharrin shedan wannan ramadana da muka kawo jiki idan kawo jiki ubangiji Allah ya sa da mu za a yi Allah ya sa mu alherin akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu amsa in so sai mu wannan Allah ya ba mu da sauki yawa sannan mun yi magana littafi wancan satin wannan ji wancan satin ne ai ko aka ce a nemi mafi kasar goma to shugaban matasa na maka aiki kuma gaskiya tsakanin da Allah karin mu sake haduwa da haka akwai wata baiwar Allah ta ce ta dau alkawari za ta ba da guda biyu kowanne in mata fa za su fara wallahi ka tashi kai aiki ina ƙara jaddada maka wannan aiki ba zai same ka kwance ba fa shikenan ta ce za ta sayi kwaya biyu in Allah yadda aka za a dawo hutu za a dawo da littafanta guda biyu sauran ga kwaya takwas takwas Allah ya biya mu hada kai mugu Allah ya ba mu sa'a kuma mata da suke saurari Allah ya saka musu kai da an ba su kofa ina ga masallacin nan ba zai kai mu ba Allah ya datar da mu ya ba mu da sauki Allah ya muku albarka Allah ya mana mafita wannan ramadana da zamu shiga ko da ke wani sati in Allah da takarda zamu taba saboda ramadanan kuma a ciki zamu iyakacin iyawan mu ubangiji Allah ya ba mu sa'a Allah ya muku albarka Allah ya datar da mu ka gama yunwan ka dai ka dawo ka samu abincin ba ta yi daɗi baya akwai matsala ko to kar ka saba mata tabbas ka yi kokari Allah ya zauwaƙe mana musifar rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu eh tauhidi ne kitabun tauhid wannan karamin nan ba wai mai sharhan ba akwai shi guda hallul masail ne wannan da kuma shi kitabun yawa kitabun tauhid mai da gan shi a rubuta kitabun tauhid kawai a jiki ma da dai akwai masallacin kan ban sanya suka yi suka kare ba shi ne ai
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya Allah muna roƙonka wannan karatu da muka saurara ya Allah ka tasirantar da shi a cikin jikunanmu ya Allah ka sanya wa ainihin albarka a cikin karatu malaman da suke karantar da mu ya Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah ka karfafe su ya Allah ka sanya albarka cikin ilimin su ya Allah muke wai mu da muke ainihin sauraron wannan karatu ya Allah ka saka kawa ainihin al'umma da alkhairi ya Allah dalibai ne suke ainihin kawata ainihin makaranta tare da ainihin malami domin malami ya ga dalibai a gabansa ba karamin farin ciki yake ji ba domin ya kasance ana ainihin fahimta da abin da ya kasance yake karantarwa da fatan Allah ya karfafe mu wa'inda ya kasance ba su samu dama suna halartar wannan makaranta ba ya Allah ka ba su ikon ainihin kaye akan shaidancin da shaidanin da ya tsare su ya Allah ka ba mu ainihin cika wannan aji cikin wannan masallaci wajen sauraron wannan darasi ya Allah ka tasirar da shi a cikin dukan mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين